أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي هدوة wannan masallaci na saidina abu huraira radiyallahu an a nan sakkwato birnin shehu yau maricin litinin goma ga watan ramadan shekara ta 1446 goma ga watan maris shekara ta 2025 na roƙalar ɗaukin sarki ya sanya albarka ga abin da muke karantawa Allah ya sa karatu mai zama hujja gare mu ta shiga aljanna kada ya zama hujja gare mu wadda za a turke mu da ita ranar alkiyama za mu tashi a suratul duha wadduha wallaili idha saja za mu yi kokari mu karanta ta tare da suratul inshirah ko suratul sharh alam nashrah laka sadrak idan lokaci ya babu dama gobe kuma in Allah ya so akwai aiki official da ya taso da zai sa yi tafiya ta yini guda malam abokar cika zai muku karatu insha Allah abin da ya sauwaka ina fata shi dan daga kafa ya tafi da sauri don mu samu ina an bi ta tauba lalle a yi saukar ile dan cire kafa a hanzarta Allah kai mana muwafaka suratul duha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
بسم الله الرحمن الرحيم سورة الضحى malamai sun ba ta wannan suna na kalmar farko da ta zo a cikinta wadduha akwai malaman da suka ce mata suratu wadduha da waw كما يندى كأسيه البخاري سورة والضحى حكى شما ابن كثير أتكين تفسير إنسا دلت التفيدة داما السنن الإمام الترمذي ياسا متى السنة سورة الضحى كاقل دو أي مغنم قداتي sura ce 'yar garin makka wadda ke da ayoyi goma sha ɗaya kuma ita ce ta sha ɗaya ga saukar surorin alƙur'ani ta zo bayan suratul fajir kun ga ai mun wuce wal fajir ba ta zo bayan suratul fajir sannan ta riga suratul inshirah suratul sha ba ka nan sun jeranta an ambaci dalilin saukarta a sahihul bukhari da muslim hadisin aswad ibn qais wanda ya karɓo daga jundub albajali radiyallahu an ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu miki a yatsansa ya gamu da kama da muke ce ma dan kakkarai ban san a wasu garuruwan ake ce mishi ba amma dai sananne ne a ciwon da ake ga yatsa ko mai hana bacci to wannan ya sa manzo Allah sa su yi zazzabin da dare biyu ko uku bai tashi ya kiyamun laili ba to da mun makauta ne da ummu jamil wadda Allah ya ce wa muratu hammalat alhatab fi jida hablum min masad muguwa ce ummu jamil bintu harb matar abu lahab yar uwar abu sufyan to shi ne da aka wayi gari kwana biyu ta ji shiru sai ta ce ma manzan Allah ya Muhammad inni la'ardu an ya kuna shaitanuka ƙattarakaka ina fata shaidanin da ke zo maka ya rabu da kai to ba shaidan ne ke zo manzan Allah ba to shi ne sai Allah saukar da wannan aya yana rantsuwa da cewa duha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala والضحى ina rantsuwa da hantsi lokacin duha lokacin da rana take watsewa haskin ta yi ƙarfi amma kuma ta yi zafi sosai ba wallaili idan saja ina rantsuwa da dare lokacin da yake lullube duniya duniya ta yi dilim musamman aka yi daidai babu wata mai haske wannan rantsuwar rantsuwa ce mai girma da lokuta muhimmai ma wadda aka rabbuka wa maƙala Allah ce ubangijinka bai yi ban kwana da kai ba ba shaidani ne ke zo maka ba mala'ika ne ke zo maka da saƙon ubangijinka kuma karatun da kake ba karatu ne na shaidanu ba karatu ne wanda ya zo kamar yadda Allah ya ce فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش آه. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ما ودعك ربك بنجدنك ببركة وما قلا أي وما قلاك bai ƙaurace maka ba bai nisance ka ba sai aka shafi al-maf'ul saboda na farko yana nuna shi kaga asalin maganar ma wadda aka rabbuka wa ma qalaka ubangijinka bai ban kwana da kai ba kuma bai barka ba yana nan tare da kai sai aka shafi kafin saboda yi munasaba da wato siyaki ko kuma ƙarshen ayoyin wannan sura والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى هكذا أنت وما قلاك ده أسلوبي يا كنزة وانا سنن أسلوبي نيع القرآن سنننا لا ربتي وبن الله تلك والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله كثيرا amma sai ka shafi maf'ul saboda me na farko ya isa na farko yana nuna shi walal akhiratu khairul laka min al ula kuma abinda ta gani kadan ne duk wata girmamawa da Allah yayi maka wanda ummu jamil ke ke jin haushi to wallahi kadan ta gani walal akhiratu khairul laka min al ula lahira ta fi maka duniya a siyakin alkurani da yawa lahira tana zuwa da ma'anar duniyar da za mu je bayan mun mutu ita ce lahira ko ba ka ba al'ula kuma ta zo da ma'anan duniyar nan da muke rayuwa a cikinta to amma hawa da gangarar wa'annan ayoyi yana nuna ma'anar wannan kalmar ta larabci ma Allah yana nufinta domin al'akhira ta'anifi ne na al'akhir kamar da al'ula ta'anifi ne na al'awwal al'awwal na farko ko al'akhir na daga baya haka al'ula ta farko al'akhira ta daga baya walal akhiratu khairun laka min al'ula abinda attafe gaba na ɗaukaka gare ka na ci gaba na karamar ubangiji ya fi abinda ya wuce kenan wannan yana nuna rayuwar annabi sallallahu alaihi gaba ɗayan ta ci gaba ce don haka sai Allah ya nuna yake wala sawfa yutika rabbuka fatarda hakika ubangijin kana shirin baka sai ka yarda nan ma akwai mafulun sanin wanda aka dauke domin a'ata tana buƙatar mafuli biyu ne a'ata fulanan tuffahatan aw a'ata fulanan rummanatan kaman nawala nawala muhammadan kitaban wa nawala khalidan ibriqan kun gane mafuli bi take bukata baka asalin maganar وسوف ولسوف يعطيك ربك نعمة عظيمة فائقة فترضى بها sai Allah ya shafi saboda me saboda ya girmama abin da zai bayar ba sai an faɗe shi ba duk abin da zaka kiyasta da alkhairi ka kawo shi Allah zai ba annabinsa wala sawfa yutika rabbuka kullama turid wala sawfa yutika rabbuka كلما إليه تحتاج ولسوف يعطيك ربك كلما يغبطك عليه الناس ولسوف يعطيك ربك كل نعمة ترضى بها حتى ترضى duk abin da zai faranta mare Allah na shirin baka shi saboda manzo Allah ka kwantar da hankalinka da wannan wato ƙananan maganganu da su ummu jamil suke yi sai Allah ya ce yayi waiwaye alam yajidka yatiman fa'awa a can daman ashe ba Allah ya same ka maraya ya rungume ka ba me mana Allah ya same ka maraya yayi ka maraya kuma ga ɗabi'a marayu sukan tozarta sukan rasa bai kula da su amma kai sai Allah ya maka gata Allah ya karɓi ran mahaifinka tun kana ciki baka san shi ba ya karɓi ran mahaifiyarka kana ƙarami ba kai ma yau wayon gane ta ba sai ƙalilan kake tuna ta bayan haka aka miƙa ka ga baffanka aka miƙa ka ga kakanka Allah ya karɓi kakanka aka miƙa ka ga baffanka ubangiji ya zamo da kansa yake renonka kenan ka taso da alamun wahala amma ka kare cikin ni'ima ka taso irin tasowar da wanda ya ta ana tsoron ya lalace amma sai Allah ya ɗaukaka ka bai bari lalace ya shiga a rayuwarka ba don haka walal akhiratu khairul laka min al'ula wa wajadaka a'ilan fa aghna Allah ya same ka talaka wa in khiftum ailatan ay faqran al'ailatu talauci kenan Allah ya same ka talaka ya wadatar da kai to kaga a rayuwar makka a ci irin rayuwar da manzo Allah sun suke wadata ce ya nuna mu godiyar Allah ba mu da domin abin da muke da shi ya tsara abin da ke akwai a wancan lokaci ko ba haka ba kenan walal akhiratu khairul laka min al ula yace fa amma al yatima fala taqhar to tunda Allah ya yi maka haka kar ka taɓa ganin maraya ka kwatse shi kar maraya roƙe ka kuɗin makaranta ka hana shi kar maraya roƙe ka kayan sallah ka ƙiba shi kar maraya ya nemi abinci ka ɓoye masa fa amma leci mafalata kar ka kori maraya kar ka ƙyace shi kar ka tsoratar da shi ko kar ka wulaƙanta shi kamar mun tsallake ku haka daidai muke وأما السائل من بفسر وجرك ضاله إيه ألم يجدك يتيما فآوى ألا بيترد كي مرايا يرنقنيك يكيونك با ووجدك ضالا فهذا يسأليك باك كان تفركي يدورك كان شريع الضلال تنبا كي تفسير سورة يوسف وبدأ مك إيري إيري نيكو تنبا كي مغانا إن أبانا لفي للال مبين sai muka ce wani irin zalal suke nufi cewa baya tunani mai kyau to anan zalal inda Allah ke nufi shine babu wata shari'a da aka saukar maka babu wani addini tsayayye wanda aka gada wanda bai da gurbata ko da aka haife ka addinin annabi ibrahim ne amma an lalata shi an shigar da shirka gunki 360 cikin ka'aba to ina tauhidi babu amma a haka Allah ya shiryar da kai waje da ka'ilan fa agara kuma ya sane ka ba kuɗi ya wadata ka to saboda haka fa ammal yatima fala taqhar tunda Allah ya maka wannan ni'ima in ka ga maraya karka tozarta shi karka muna na mu'amala da shi karka samu damuwa a zuciyarka game da shi a'a ka girmama shi ka kyautata masa kamar yadda kai ma kake so a tausaya ma 'ya'yanka a bayanka kamar yadda kai ma Allah ya tausaya maka a lokacin da ka taso kana maraya wato wani lokaci da gangan madaukakin sarki in yana so ya ɗaukaka ka sai fito da kai cikin wata wahala sai ta zamo maka sanadin jin daɗi haka kuma in Allah na son ka taimaki mutane sai ya sa ka cikin irin halin da suke ciki kafin ya ɗaukaka ka akwai tagwainiyar makarantar UK Jarma a Zaria mun kai mata ziyara makaranta ce ta marayu zalla kuma ana ɗauke da nauyin su ka kam duk abinda suke bukata ana ba su a makaranta in fact su da yake sun ɗaya shekaru da farawa har sun fara biyan kuɗi ana tura yaran su ƙasashe waje suna karatu kamar yadda yanzu aka jarma ya naɗa kwamiti wanda ni ina ciki ya tura mu egypt domin mu tattauna da azahar saboda ta ɗauki waɗannan bayan allah in sun gama secondary school ya kuma ce mu je madina mu tattauna da su suna to da na bincika wani mai wannan makaranta sai aka ce ai maraya ya taso kuma ya sha wuyar maraiki ya wahala to da aka da Allah ya ɗaukaka shi shi kuma ya ɗaukan makarsa alƙawarin zai taimake marayi jarma ba maraya ya tashi ba ɗan gata ne ɗan babban gida ne ɗan babban malami ne malam muhammadu mai damma Allah ya ji kansa mun san shi ya rasu muna yara wajejen 1977 ina ji 78 da ni aka yi jara'in sarar juma'a ban manta muna matasa to kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah na tuna masa maraicinsa don ya ce yanzu ka taimaki maraya yadda Allah ya taimake ka wa amma sa'ila fala tanhar shi ma mai roko karka kwatse shi karka wulakanta shi matukar mai roko ne wanda bukata ta kawo shi للسائل حق وإن جاء على فرس ko da jeep mutum zai fakin ya ce Allah ku taimake ni karku ce kai ka wuce taimako wataƙila ruwa yake sa kun babu samu ta wataƙila kuɗin da ke gurinsa sun ƙare wani fa tsammani ke inda kana wanki riga mai kyau kai har abada ba a rasa kuɗi aljihunka na sha irin a gidan mai na ɗan sayi mai na nasa a mota wata almajira zai ta boye Allah ya hakuri sai ta ɗanyi wata magana mai nuna cikin bada bata ce ba Allah ya hakuri la babu kuma da sai ta mun wani kallo ya za yi irin ka a irin wannan mota ba ka da ko sisi ba ta sani ba kila ma ga mata ta na rantuwan nan kuɗin da na sha mai ai ba kullum ake kwana akan gado ba to da haka mabukaci inda ya mabukacin da ya tsakani da Allah ya roƙa kana kore shi to matsalar ita ce a koɗanda shari'a ta hana musu roƙo amma sun sa kansu roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam la tahillu sadaqatu li ghaniyin wala li dhi miratin sawiyyin aw la bi la tahillu sadaqatu illa li salata a koɗanda annabi ya hana su cin sadaqa duk wanda Allah fiyayye mai jin karfi zai iya nemo jari ko ya koyi sana'a ko ya yi aikin karfi ba ya rata yanzu kai mika hannu ya ce wane ba ni saboda ni zan baka ni ma na nemo ne don bukatar kaina to amma duk da haka akan fahimci daga yanayi lalle akwai mabukatar na gaskiya kuma mabukata na ƙarya da yawa sun jama na gaskiya laifi sai mutum ya zo a kore shi ana zaton ɗan baranda ne alhalin ba haka ba daren da za a kama azumin nan wani ya zo masallacinmu yi magana mai daɗi ta kama zuciyata na ya dauka gaskiya ne wallahi daga zari yake gashi-gashi zai je illil ya tsara magana mai kyau to rashin sa'ad da ya yi sai na cekar kowa ba shi komai ya taso mutum na ije shi kofar gida na ce bari in tamu wallahi malam na ɗauki kuɗi ko da na zo sai ka ce ai wasu zo sun kore shi daman ya saba sai ce la ilaha illallah ni ban sani ba ashe wai ya saba don haka an koran min shi ana ganin yaudara ta zai ta amma dai duk wannan kar ya kashe zukatanmu ga cewa akwai mabukatar tsakani da Allah akwai ma waɗanda Allah ke cewa la yas'aluna an-nasa ilhafa ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wani sai dai ka ga alama wani alamar ma wallahi baka gani mabukacin amma bai bar wata alama ba saboda godiyar Allah saboda koshin zuci saboda haƙuri na ba ku labarin wasu baitoci da na ji a ƙasar ko 2000 ko 2001 ga wani malami wanda daga baya na tsance su cikin tafsirin ibn kasir a wata aya amma turan nan na riƙe baitotan kuma Allah ya sani duk lokacin da masu tambaya suka dan matsa mu ko text ko kira ko in tare da su kofa gida sai wannan baitotan su faɗo mun a rai ina ta la ta'khudhannaka dajratun min sa'ilin fala khayru dahrika an tura mas'ula la tujbihan birradd wajha mu'ammil فبقاء عزك أن ترى مأمولا تلقى الكريم فتستدل ببشره وترى العبوس على اللئيم دليلا واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا فكن خبرا يروق جميلا نازل دائم بيتوتنا قليل جنات لا تأخذنك ضرجرة من سائل كانك سامس أرقوة دون يروكيك فلا خير دهرك أن ترى مسؤولا در يوك باب صدقك درجة كما صدقك يروقونك la tajbihan bin raddi wajha mu'ammilin kaka fuskanci wanda ya zo maka yana kauna yana fatar ga inda matsalarsa za ta warware karka fuskance shi da kora fa baka wa izzika an tura mamula darajar ka tana wanzuwa ne tana tabbata ne idan ana bukata da kai wanda ba bukata shi ne da nazar sai ce talqal karima fa tastadillu bi bushri zaka hadu da karimin mutum tun daga fuskarsa za ka gane wannan ɗan girma ne zai baka yana murmushi irin murmushin mai karɓa kama shi ne zai karɓa gare ka ya ce watar al'ubusa alalla'i mai dalila shi ɗan banza tun daga fuskarsa za ka gani da kata san masa da san roƙo za ka yi to za ka ga fuskarsa ta hadari ya kunnu a cikinta sannan sai ce wa'alam bi annaka an qalilin sa'irun khabar ka sani nan gaba kaɗan za ka zama labari sai dai mu yi labarin shek sa'id alhassan jingir da ɗan uwansa shek alhassan sa'id jos sai dai mu yi labarin shek ismaila idris sai dai mu yi labarin shek bawa mai shinkafa sai dai mu yi labarin shek ɗan mai shiya sai dai mu yi labarin ta sunan bayan Allah da yawa da suka tafi sun zama labari sai ce fakun khabaran ya roƙo jamila yi ƙoƙari ka rubuta labari mai kyau game da kanka da in mun mutane da muke nan shi za faɗa wannan bai sa a mai da mutane wawaye ba inda kuka san adadin mutane da ne blocking akan matsalar roƙo wala suna da yawa saboda na farko dai Allah bai ɗora min lalurarka ba sannan ni ba wawa ne ba yau ka bullo da wagga gobe ka bullo da wagga akwai wanda in Allah ya so ya kira ni da lamba ta fi goma sha biyar ban san daga jihar da yake ba amma da ya yi sallama ina gane shi so yana fara magana sai in ce baka bari ba har yanzu don na sha yi masa wani na sha faɗa masa in ce masa wannan ɗabi'ar da ka ɗauko makanka wallahi duk wanda ke yin ta bai arziki har abada bai arziki har abada to sannan ina diba yanayi akwai yanayin bayan Allah da Allah ya ce a taimaka akwai da babu dalili ma'aikaci kake kana da 'yan dabarunka ka aji mata a gidanka ka san sadda an kai kwanciyar dare ta samu ciki tun watan farin ka sani na biyu na uku akai watan tara wai ka ce min wallahi malam ko komai ban aje ba to wai hana ka aje ba haka asusu in ka zama sakarai ni ne zan yi maka suna kamar yadda na ce yanayi ne duk da haka wani zaka ce ayya ina ya ga abin da zai ajiye suna wallahi dole a taimaki wannan ai yana kokari ma kun gane ko so yanayi ne duk mutumin da ya zo ce maka wallahi ban jin daɗi ko kuma mata ta bata da lafiya kaga wannan wani uzuri ne wanda ya faru amma wallahi kwana na uku ban ci abinci ba gidan to garin me haka dai ma maimakon ka zo guri na ka je inda ake aikin ƙarfi mana ka miƙa kanka ka ce don Allah ko da ɗari biyar ku bani ini dan sai ƙosai da dankalin kai gidana ma sai ka tsaye da nukufa gidana in ɗebo abinci iyali na in baka to kamar da ce muku ba kullum take sallah ba wata rana in ka sallah ma akwai wata rana ni kaina ƙara-ƙara nake da iyali na ya zan ƙari da su musamman da wanda an mahaukacin gwamnati wai ma'aikaci yake cago prof a yi hakuri wanda yake ma'aikaci gwamnati wanda jiran wata yake akwai ran da za ka zo ba shi ma ta kashe masa shek abakar jibril ya shaba mu labarin wannan mahaukacin da aka yi kasuwa wanda kyafata kawai ke ya buge ka kace bani bani shi ya ga kowa yana da to sai haɗu da dattijo ta kashe mai komai bai bari gida ba kuma yunwa yake ne yana kyamata sai juya ce bani sai kalle shi ce kaga mutane wuri ka hauka cewa ka ka huta wanda shi ba wanda zai ce mishi kawo tunda ya hauka ce wa amma sa'ila fala tanhar wanda yake roko karka kwatse shi wannan ya nuna akwai lokutan da roƙo yake halalta amma mutum ya ji tsoron Allah kare roƙo sanda bai dace ba kuma in za ka roƙa ka roƙi ɗan girma akwai wanda in ka roƙe shi tunan asirin kanka kawai za ka yi wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith amma duk ni'imar da Allah ya maka ka yaba masa akanta ka gode masa akanta sannan ka ba da labarinta kaga kenan cewar da Allah ya masa walal akhiratu khairul laka min al'ula ta nuna duk rayuwarsa za ta zama ci gaba tun daga haifuwarsa maraya har zuwa sadda aka aiko shi tun daga sadda ake korarsa ana kyamatar da'awarsa har zuwa sadda za a karɓe shi ya zamo yana da gida yana da iyali yana da kwanciyar hankali har zuwa sadda za a yaƙe shi kuma Allah ya bashi nasara har zuwa sadda zai kafa daula har zuwa sadda labarinsa zai watsu duk duniya zan ba inda ba a cewa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam don kuka lura wannan sura ta bude da rantsuwa kuma akan menene Allah ya rantsi akan me akan tabbatar da kusancin manzo zuwa gare shi wannan ba ita ce rantsuwa ta farko ba da Allah yake kan sha'anin manzonsa a alƙur'ani shi kaɗai ne wanda Allah ya rantsuwa da rayuwarsa a cikin suratul hijr Allah ce la'amurka innahum lafi sakratun ya'mur amma al'amarin da ya shafi annabi wurare da yawa Allah ya rantsuwa akai nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun da aka ce masa mahaukaci sai da Allah ya rantsuwa sannan ya kare shi wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa rantsuwa Allah yi wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum ka tabbatacce ne ƙarya kuke ba batacce bane wa ma gawa bai halaka ba baya da bata baya da halaka bata shine kana neman gaskiya amma ka kasa ganin ta halaka ita ce ka ga gaskiya amma sun zuciya hana ka binta shi sa Allah yake cewa ghairul maghdubi alaihim wala dallin yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وانا رنصواتي والقرآن الحكيم ألا أنا رنصوات القرآن بي يتبتد تيوى إنك لمن المرسلين كي كانت كم من ذلك تعقي رنصوي ديوى دكي نونا النبي ينادى درجة أولن ألا والدباب واندي كسن شئرنتا وانا كم ينونا مكوشي سوراء النباوة بقى annabawa suna da daraja suna da matsayi a cikin bil'adama ba wanda ya kai darajar annabawa a cikin annabawa akwai manzanni sun fi sauran annabawan daraja a cikin manzanni akwai ulul azmi guda biyar sun fi sauran daraja su ne wanda Allah faɗa a suratu shura da suratu al-ahzab إذ أخذ ربك من وإذ أخذ ربك من بني آدم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم تقولوا كيوتا نقطة أنا مهم من سمينون جرما النبي أولا الله قولوا الأزمني ألا كاو دابير أمان ودواء فارة وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم سيتي ومنك da shi aka fara sannan aka zo da duhu da shi da annabi nuhu wa gaba ga zuwa sannan kawo ibrahim da shi da ibrahim wa gaba sannan kawo musa sannan kawo isa duk waɗannan sun gabaci annabi amma da shi allah yake farawa wani abu na biyu da ke nuna girman annabi a wurin allah wanda ɗoriya ne akan girman sauran annabawa shi da ce duk annabawan sai da aka gama zuwa da su sana ka zo da shi kuma aka ba su labarinsa kuma aka ɗauki alkawari gare su cewa in za su cin masa to za su bi shi sai da aka zallahu misaƙar nabiyinan lama atitkun min kitabin lama atitkun min kitabin wa hikmatin haka ne ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أخذتم على ذلك قال أقررتم وأخذتم على ذلك إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد duk annabin da Allah ya kusa ne faɗa mai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yace me ka rike alƙawari in ya isko ka zaka bi shi yana gaba da kai kuma Allah ya san ba za su ba zai isko su ba ko kuma za su same shi ba sai annabi isa shi kadai shine wanda imamu zabi yake sahabiyyu wa nabi annabi ne ya gabaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika ne ba shine dan autan annaba kafin manzo Allah shine wanda daga shi sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma tsakanin su ba nisa don shekara 530 zuwa 50 ba ba nisa tsakanin annaba dubban shekaru ake samun lokaci manzanni ɗari biyar ne kaga yanzu muna dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida iskon miladiya tana dubu biyu da ashirin da biyar in ka cire kaga za ka samu ɗari biyar da yankai ko to shi kuma annabi isa mutuwacce bai yi irin wadda in adam suke yi ba kamar da lace bal rafa'ahu allahu ilai ɗauke shi allah ya yi hadisai ingantattu mutawatirai suka tabbatar cewa zai sauko ƙarshen duniya duk da mu'tazila ba su yarda da su aslan mu'tazila suna cin mutakallimu da suka kawo mu hadisai waiji mutawatiri ahadi zanni subuti qat'i subuti kun gane ko to duk da haka sai sai hadisi ya zo duk ya tsallake wannan waiji waijin ya zan mutawatir sai ce to ba mai da shi ba ne ya saba ma hankali a takaice dai da hankalinku kuke aiki ba su yadda da hadisan saukar isa ba duk da zaman su mutawatir kamar yadda ba su yadda da hadisan azabar kabari ba duk da zaman su mutawatir akwai irin su da yawa halin majarra so na ka'idojin na shirme da aka kutso da su cikin ulumul hadis suna nan amma malaman hadisi wallahi ba su ɗabbaka su da hadisi ba su ɗabbaka su da hadisi sannan wani abu in rubuta kuke kusa masa na uku mai nuna fifikon manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sauran manzanni shi da abinda da yawa za ku ji masu wa'azi suna karanta mana cewa Allah ya umarce mu mu masa ladabi la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون masu kwala maka kira bayan ɗaki ba su da hankali mutanen karkara ne wa'anda wato hankali bai zaunu da kyau a cikinsu in ba haka ba irin girman darajar ka za a kwala maka kira daga bayan gida to don ubangiji ya koya mana wannan sai ya sanya shi ma kiran da yake ma annabinsa a alƙur'ani kira ne mai ɗauke da girmamawa يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يا أيها المزمل قم الليل يا أيها المدثر قم فأنذر ألا بكر يا محمد باكمن ديتي وإذ نادى ربك موسى a wata ayar wana dainahu an ya musa wana dainahu an ya ibrahim ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bima araka fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi al hawa yadda Allah ke kiran annaba shi yasa zaka ga annabawan sunayen sun zo da yawa cikin qur'ani amma shi manzo Allah sunansa bai cika zuwa sau hudu kawai yanzu wurare na musamman don girmamawa ba zai kama na wannan wuraren guda hudu ali imran ayoyin za ka kawo kawo ta ali imran ma kana muhammadun a ba a hadin min rijaliku sai a hazab wa ma muhammadun illa rasulun sai wace suratu muhammad وما نزل على محمد نهدو محمد رسول الله آه هدني الذي أملنا اسمه أحمد هنا ما محمد أما كساش شدي شدم وباك النبي سفر يأتي من بعد اسمه أما ثور مرالي ذاك قباء كيران سنة أكوى وني كريستا دا كنت وني دي غيرت وشي لي بدي amma kuma sai ya ce wai ya koma kirista saboda shi ya lura annabi isa ya fi daraja cikin wura don an fi yawan faɗin sunansa kusan ko sauran annabi isa ya zo cikin wura ne sau ashirin da biyar sau nawa sau ashirin da biyar ta ba shi kaɗai ya zo cikin alƙur'ani da yawa ba fir'auna ya zo ta yi da haka cikin ƙur'ani shaidan ma ya zo iblis sai da aka cikin alkurani akwai annabin da ya ninnin kashi annabi ibrahim sau 69 ya tafi annabi musa sau 136 annabi yaqub da annabi dawud kowane sau 16 annabi isaac da annabi suleiman kowane sau 17 annabi harun sau 20 annabi adam ma sau 25 annabi yunus da annabi lut sau ashirin da bakwai to kaga ashe ba isa ne kawai aka yi ta kama sunansa ba amma shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iyakar sau hudun nan kawai sunansa zuwa alkurani a ana girmama shi ne ba a bayyana sunan dubi yadda allah ta'ala ya faɗi wanda ya kamata mu koyi da su قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم هكذا يقول بك بقى ده أكسوك نام منذوب يا كثير لقد كان لكم في رسول الله أتي في محمد بقى على هل أكسر النبي إبراهيم تأكي في إبراهيم akwai ayar da ba da shi da ibrahim din duk sun zo amma aka fito ƙararren suna da ibrahim aka ɓoye nasa inna aulan nasi bi ibrahima lallazina ittaba'u suka ce wa hadha annabiyyu ba ce wa muhammadun ba saboda a bayyana girmansa da matsayinsa to in ka lura duk da labari Allah Allah yake bayarwa game da abin da ya gabata wa iz asarra annabiyyu ila ba'd azwajihi haditha ma kana 'ala an-nabiyyi min harajin annabiyyu auladul mu'minina ko hikaya Allah yake yi munafiki da fadi sunan manzo Allah bai ce Muhammad amma in Allah zai hikaito magana sa ba haka zai fada ba humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah su ba sai da rasulullah bane amma Allah ya yarda Rasulullahi ne don haka in zai hikatu magana suna ba zai faɗi sunan ba sai ya ce Rasulullah in za a shirye da mu haka za a faɗa walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul siyakin kamata ayi ba don ana son girmamawa ba أتي واستغفرت لهم التي واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول سواء كنت فهمتك واسونا من ذا الله يزو سونا القرآن بأي أكسك لنا نندي يوع أما الله ينسى يعواني بينون جرمانسا دمسينسا kuma don ya koya mana sanin alfarmarsa da karamarsa a gurin ubangiji maɗaukakinsa to shi yasa Allah ya bashi sunaye na daraja iri-iri kamar yadda Allah ya kira alƙur'ani nur aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna kaga an ce fa aminu billahi wa rasulihi annabi ya zo ko to me wan nuri alladhi anzalna alƙur'ani to a wata yanzu shi annabi ya koma shine nur qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin baka annabi haske ne annabi mai shiryawa ne annabi mai nuna mana hanya a wata yar Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idni wa sirajan munira duk sunaye da girma da bankaye da daraja القرآن ما ذكري بني إنا نحن نزلنا الذكر لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم حكى شيء ما النبي عن كراش ذكر التي فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا ما ذكر النسيج رسولا يتلو عليكم آياته ذكرا رسولا بدل annabi kenan zikir ne domin zikir yana da ma'anoni da dama shi su akwai ɗaukaka da Allah ta'ala ce laƙad an zalna ilaikun kitaban fihi zikirukum malamai da sun ce abin ake nufi wannan ƙwararri akwai darajar ku a ciki akwai ɗaukakar ku a ciki a matsayin ka na ɗan adam ƙur'ani ya bayyana darajar ka a matsayin ka na mumini ƙur'ani ya nuna ɗaukakar ka wasu malamai ma abin da suke fahimta a cikin wannan aya malaman tarbiyya shine لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أتكين القرآن كونك أنفتيش wani magabaci ya ɗauko alƙurari ce to Allah ya ce biya faɗi mu bari mu gani ina muke yanzu karanta wasabiqun al-awwalun yace wallahi ba nan ba nan nake ba min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an ce dan ga su wuce ba mu cikin su yadda wai jawo ta aya التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون ساجدون الآمرون بالمعروف ولا وكتامية وباتكنت ذيك يدى ويقول إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله شعبا كينا مكما حكي تدن قراني شمسي يتردد وتآية وآخرون مرجون لأمر الله باوالنبا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا يتي والله قاعدنا يا أبنجد يتي عسى الله أن يتوب على الله تكيما نتوب موني من يلا دا من يزو نبي من هذا وانا من هذا وانشان تو موني شيء ذكركم أنا in muka lura annabi sallallahu alaihi wasallam kullun cikin alkurani Allah lallashin sa yake har a inda an yi abin da ba shi Allah ya fi so ba ya ayyuhan nabiyyu lima tuharribu ma ahalla Allah lak kun gane ko tabbaya ce ta nau'in zargi irin wanda masoyi zai mu masoyi amma sai da aka hada da abin da kira talattuf wato lallashi من عليك تيوا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ممكن سوكا مك قراني يا حقولي da abinda ubangiji kai hukunta duk abinda kaka suna yin nan dauke damuwa daga zuciyarka wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul ubangiji ba sai ya sife ta halin da yake shiga qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون mun san abin da suke na karyata kai na damunka to ba fa kai suke karyatawa ba kai su san mai gaskiya ne su dai ayoyin Allah ne suke muso su a wani wurin ma Allah ta yi wala kan na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun kana damuwa sun ce ma mahaukaci sun ce maka boka sun ce mai sihiri ba abinda ba su faɗa maka ba alaƙi mun san wanne yana damunka fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin kike ba tun kai ta tasbihi kai ta sujuda kai ta sallah inda duk wani ya kafa maka kawan zuka ya fara wahal da kai ko ma ma Allah ya ta sujuda Allah zai dauke maka wannan matsala wa abud rabbaka hatta yati kalaqin ya ta ibada har ka mutu ka kyale su wani abu da ke nuna fifikun manzo ala na nawa kenan ni na mance nisa ku kuma ba ɗaliban ilimi na gari kuke ba ɗaliban ilimi na gari ba su yarda a faɗi fa'ida ba su rubuta ba wasu daga cikin fa'idodin da nake faɗa muku nima rubutawa na yi wasu kuma ga malamai na naji wasu kuma binciken cikin dare ne ba tun na yau العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة إلمي كمان فروتا إنك فروت دبة كلا سوك كابس أنت هيقو داقوما إنك كامة تقيا كاريكي كامة تبيو كاريكي تتوقع لك نيتا لن توريوا أكي سأجزوا كامة وسو أخي إلمي يكي shi yasa ku duba tafsiri cike ki da ta'aliki duk inda da buɗa za ku ga ta'alikai ga sunan babu iyaka ku je maktabar saba duk littafin da nayi karatun sa za ku ko ina ta'aliki na ka ki so in ka zo wurin tafsiri ka zo da ɗan exercise ɗinka da ɗan fensirinka ko bironka wannan fa'idar da kake samu yau ba mamaki shekaru masu zuwa da nisa lokacin ma mansur ya koma ga Allah nika ce Allah sarki wata shekara 2025 kai tsohon labari ila ba kada mai yara kuri kai tun 2025 kana karatu a wancan lokaci ce kun gani ga abin da na rubuta ina da fa'idodi da yawa na malamai daban-daban da na gamu da su a garuruwa da ƙasashe daban-daban wa'inda na rubuta to shi yasa ina mamakin wani lokaci da gangan nake jaraba ku in ji kun rubuta ba ku rubuta abu to fa'ida ta gaba daga cikin abin da ke nuna fifiko annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa da darajarsa a wurin Allah yadda duk wanda ya kai attack ga manzon Allah Allah ke kare shi yanzu lokacin da Walid ibn Mughira da wasu mushrikai suka yi manzo Allah izgili da cewa yana haifuwa ƴaƴa na mutuwa don haka sa ta mutu abtar zaka mutu baka da mai gado Allah bai bar manzo ya amsa ba me yake masa inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar makin nan naka so masu yankakin baya kai kan duniya za ta faɗi ka har ranar tashi kiyama din da aka ce ashhadu an la ilaha illallah za ta ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kun ga da su bai alam na shara laka sadrak saboda alaƙa ta daular sura don duk karatu kusan guda ne to amma ga alama lokaci ba zai ba mu dama ba in sun ce masa mahaukaci Allah ce wa masu abikun mai majinu Allah ce ku je ku zauna ku yi nazari kul inna ma a'idukum bi wahida an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid wata alama daga cikin alamomin girman manzon Allah a wurin Allah da fifikonsa a kan sauran talikai shi ne yadda Allah ke gaggawar ya biya bukatarsa za ka ga annabawa duk wanda ke da bukatar roƙon Allah yake suratul anbiya tana ɗauke da wannan saboda yadda kowane annabi ke ibtihal yana koma ga Allah wa ayyuba idh nada rabbah وذنون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى ربه وزكريا إذ نادى ربه كبا كبا أركيس التي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين جاءوا إني أن بايكاو أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو كتن ديش أور تنجن القبلة الله ببرش سيدي الدعاء ce masai kannara ta kalluba waje ka fi sama falanwalliyan na ta kiblatan tarbaha fawalli waje haka shakral masjidin an ansa bukatar ka ba sai ka roka ba sannan Allah ya bashi girman da duk annabawa suna karkashin tutar ya bashi gamammin manzanci قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وإلى عاد أخاهم وإلى ثمود أخاهم وإلى مدين أخاهم يا أيها الناس إني الناس دكا رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض sanan da yake babbar darajar annabta ita ce isar da saƙo da samun larar wanda aka isar masaƙo sai Allah ya sanya waɗanda saƙon manzo Allah ya kai gare su sun fi na dukkan annabawa shi na nan sarasa ke cewa inni la'arju an akuna aksarahum tabi'an yawmal qiyam ina fatar alƙiyama duk in fi annabawa yawan jama'a ta tabbata ko ba tabbata ba a yau mutane ke ta sami Allah wal man hamidahu sun ta sama miliyan 1 har miliyan 2000 a yau din nan wasu sun mutu yau wasu na nan tashi ko za a haife su wasu na nan suna ƙara wayo wasu na nan suna ƙara balaga kaga duka wannan daraja ce sannan a lahira Allah ya ba shi tafkin alkausa shi kaɗa ya da shi Allah ya ba shi a shafa'atul uzma sai a je wurin annabi adam ya ce in wallahi ba ta yi wa ban kai ba a je wurin annabi no ya ce a'a wurin ibrahim a je wurin sai ce a'a ku je wurin Musa ya ce a'a ku je wurin Isa Isa ya ce ku je wurin Muhammad wannan aikin sai ana zuwa an an gaya masa ce ana laha ana laha yace fa azhabu fa akhiru tahta tahta al-arsh sajidan fa yulhimuni rabbi mahamida la tahdhuruni al-an sai take karkashin al-arshi ubangiji in surmu ya in sujuda sai ubangiji na ya min ilhamar wasu kalmomi na fadanci wa'anda yanzu ban san su ba sai a can Allah zai kwararo mini su sannan daga ƙarshe Allah ya ce ya Muhammad irfa ra'sak wa sal tu'ta washfa tushaffa imamu ka daga kanka roki abin da kake so wa kake son ceton sa a baka sannan roki ceto al'ummar sa Allah ya ce ga abin da zaka ɗiba ka ta yi ka kwasa ka kai aljanna ka dawo ka koma ɗiba ka kwasa ka kai aljanna in ya ɗauki dubu saba'in kowa da guda dubu saba'in tara ce gare shi ya yi kamar mayawa dubu saba'in mu tuntuni mun aji kayan mu cikin aljanna sannan sannan sauran omin su fara shiga na hannun al'akhiruna a sabi kuna yau malƙiyama mu ne na ƙarshe amma a alƙiyama mu za a fara da Allah ya ba shi liwa'ul hamd cutar da duk annaba karkashinta suke shi Allah zai fara tayarwa shi zai fara tsallakar siradi shi zai fara shiga aljanna shi ne zai kunkusa kofar ta a bude in aka ce wane ne ce Muhammadu ne su ce an ce kar mu bude ba kowa kafin ka za ka sai manzo Allah ya shiga aljanna ka ta kowa maganar manzo Allah ba ta karewa jama'a kuma daɗi gare ta ina ga abin da ya kamata wannan jum'a mu sake gaddada magana game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda babu mu kullum mauludi irin wancan mauludin na yau mun tuna da manzo Allah mu kullum cikin tuna shi mutu domin ahlus sunna bai da aiki sai manzon Allah ya faɗa manzon Allah ya aikata ga yadda manzon Allah yake so kuma ya tafi in sallallahu alaihi wasallam fa nahnu as'adun nas bihi kamar yadda yake Abu Huraira as'adun nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah ko to ubangiji ya dauke sarki ka sa mu cikin inuwar manzonka ka sa mu a tutarsa ka sa mu cikin cetonsa ka sa mu cikin waɗanda a al'iyama za su yi hujja da biyarsa don su shiga aljanna ubangiji duk abin da zai kawar da mu daga tafarkin manzon ka Allah kada ka kai mu gare shi ya Allah duk wani shaidani na mutum ko na aljani wanda zai karkatar da mu daga tafarkin annabinka ubangiji ka nisanta mu gare shi Allah ka dora mu kan shari'a ka tabbatar da mu akan ta ka karbi rayukan mu akan ta Allah ka sauka mana da aminci Allah ka ba mu abinci Allah ka karbi azumin mu ka karbi qiyamul lailin mu ka karbi sadakokin mu ka karbi zumuncin mu Allah kada ka karar da wannan wata sai ka gafarta mana ajma'i na baki bagiji ka shirya da malamu Allah ka tira fitina tsakanin su Allah ka dora su akan tafarkin nan na gaskiya wanda kace wa tasimu bi hablillah Allah duk ka dawo da malamai zuwa ga hablullah shine tauhidi zuwa ga hablullah shine sunna kuma ka ba mu iko sojunanmu da kaunar junanmu da kare mutunci da martabar junanmu Allah ka daidaita shugabanninmu ga abin da an maslaha a gare mu Allah ka gafarta mu iyayenmu da malamanmu da magabatanmu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa anna ya maulana innaka afuwun karim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin